42 hijiriya wanda ya dace da uku biyu ga watan mayu shekara ta 2021 miladiya muna zama na 19 darasi na 19 a cikin tafsirinmu na alkur'ani mai girma a wannan sura mai albarka suratul mu'minun wanda yau da ce mukun Allah ta'ala za mu tashi ne akan aya ta goma sha bakwai daidai da Allah yake bayani dangane da yanayin halittu na sammai da kuma ƙasai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين
haka
وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad khalaqna sab- fawqakum sab'a tara'iqa haƙiƙa mun halitta a saman ku sab'a tara'iqa sammai guda bakwai ai ana nufin sab'a samawat Allah ya ce lalle ya halicci sammai guda bakwai wannan yana nuna saman ba ɗaya ba ce wannan kuma ya ce faukakum a saman ku akwai ta ɗaya wanda muke gani akwai ta biyu a bayanta akwai ta uku a bayan ta biyu akwai ta hudu a bayan ta uku akwai ta biyar a bayan ta hudu akwai ta shida a bayan ta biyar akwai ta bakwai a bayan ta shida a bayan ta bakwai kuma akwai ruwa a saman ruwa kuma akwai al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya wannan magana ne don ya nuna mana isarsa da mulkinsa kuma me yasa ya ce tara'iq idan an ce tara'iq ana nufin abin da yake wani yana kan wani shine tara'iq lianna ba'dha fawqa ba'd sashin ta sama din yana kan sashi wasu sukan cewa an ce tara'iq ne saboda hanyoyi ne na mala'iku na zurubtunsu hanya ce sammai ɗinnan guda bakwai hanyoyi ne na zirga-zirgar mala'iku shi sa Allah ya ce walaƙar halakna fokakun saba'a tara'iq a tara'iq ɗin jam'i ne na tariƙa wato hanya kenan amma dai anan da ana nufin sammai guda bakwai kuma an aro kalmar ɗariƙa ɗin ne saboda a gaya mana mala'iku suna zuwa suna dawowa wato a wannan wuri ba su kaɗai ba ne halittar akwai wasu halittun da ubangiji ya halitta a sama da amma kunna anil khalqi ghafilin lalle ba mu zamanto masu gafala dangane da halittar da muka yi ba ma'ana Allah yana sane da abin da ya halitta kunna lahum hafizina min an tasquta as-samaa alaihim Allah ya ce muna kula da samman nan mun hana wata ta fado kan wata kan mutane ko kan halitta fatahlikahum ta halakar da su kamar yadda Allah ya ce wa yumsiku as-samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idni Allah ya rike sama ya hana ta ta fado kasa sai da izininsa wata ara Allah ce alamtar kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja kaga anan ma Allah ya ce alam taro kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa Allah ya halicci sammai guda bakwai wata kan wata wata tana bin wata Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna ka gani da wata ayar Allah ya ce Allah shine ya halicci sammai guda bakwai ƙasa ma irin ta ne mana irin guda bakwai din nan na sama kuma shine dai a ƙasa ma gabaki daya tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna Allah ya ce sammai guda bakwai suna yi mai tasbihi ƙasai guda bakwai suna yi masa tasbihi da abin da suke ciki ga baki ɗaya Allah maɗaukin sarki ya nuna isarsa ya nuna mulkinsa ya nuna ƙudurarsa da yin halittar saman nan har yanzu ba wani research wani bincike da ya tabbatar da da wani sinadari ne aka yi sama roba ne a'a da katako ne a'a karafuna ne Allah ya narka a'a ƙasa ce ya cura a'a har yanzu dai ba wani findings binciken da aka tabbatar da me aka yi sama dole an yi haƙuri ana kallanta mai kwan a haƙura a ce Allah ne ya yi an yi imani da Allah su bature ba a yadda ba amma dai abun ya turke ya cike gaba ke daya so shi yasa Allah madaukin sarki ya nuna mana isarsa da mulkinsa ya kuma cewa bayan ya halicci samman wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadari mun saukar muku ruwa wato daga sama bi qadarin da iya gwargwadon da ya alamuhu Allah Allah ne ya san iya yawan ruwan da yake saukarwa yanzu dan Allah akwai wani mai lissafi da ya san harkar ruwa da zai iya cewa lita nawa Allah ya zubar akwai wani bincike da aka taɓa yi aka ce ruwan da aka yi a ƙasa kaza ruwan da aka yi a gari kaza rana kaza lita kaza ne to wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin wato Allah ya saukar da shi iya gwargwadon yadda kuke da bukata ne dan kada ya saukar da shi yayi yawa ya halakar da dabbobinku kada ya saukar da shi yayi yawa ya halakar da gidajenku in Allah ya rike ruwa yayi ta zuwa ba tare da ya bashi bi kadarin din nan ba zai fa yi gyara ba karamin gyara ba zai tashi kowa ne daga aiki to shine kuke ganin a saukar da ruwa fi ayi ayi sai ga Allah ya dauke shi sai bashi kuma sai bayan kwana biyu a kawo shine wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin ai bi qadari ma yakfihim lil ma'isha mun sauka musu da ruwa a bisa gurgurdan abin da zai ishe shi a rayuwa Allah ya ce fa askannahu fil ardi sai muka wato tabbatar da shi a bayan ƙasa muka zaunar da shi askannahu fil ardi wato kamar yace ma yuqi fil ghudrani wal mustanqa'at irin kududdufi da koguna da tekuna idan ruwan ƙasa ta sha ta sha sai kuma a tara shi a a wasu reservoirs na ubangiji Allah yana da kududdufi reservoirs ne koguna da zabuwan Allah ne tabaraka wa ta'ala ya ajiye shi ta yadda mutane za su rinka amfani da shi a lokacin rani shine fa askannahu fil ardi mun ajiye shi wato a cikin ƙasa ta yadda za ku amfana indan qita'i almatar lokacin da ruwan sama ya ɗauke sai kuma kuna da substitute na ruwan sama sai ku ta ɗiba a kogi kuna noman rani kuna ɗiba a kogi kuna shayar da dabbobinku wannan shi ne faskan nahu fil ardi wasu malaman suka ce muka zaunar da shi a cikin ƙasa ƙasa ta shanye to amma sai muka yi masa me muka yi masa idanuwar ruwa sai ku tona rijiya sai kuma ku samu ba ni sunan shi ku samu ruwa wannan ruwa da kuke sha na cikin rijiya ai na sama ne ruwan da kuke sha na bohol ai fa askannahu fil ardi ne ai Allah ya ce qul ara'aytum a shin ba ku gani ba idan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rike wannan ruwa din fa mai ya ci kun bima in mahin in ya rike ruwan wa zai baku in ya ga dama bohol din sai ya daina zuwa in ya ga dama ruwan tekun duk sai ya rike shi to ashe idan Allah ya saukar da ruwan sama yana saukar da shi ne wato a da gwargwadon yadda za ku yi amfani sauran kuma a yi rizabin ɗinsa a cikin ƙasa wanda shi ne in kun tuna rijiyoyi tsawon shekara za ku ci samun ruwa ta za ga ƙarshen shekara wani lokacin kamar irin yanzu dab da damana wasu rijiyoyin suna kafewa saboda gwargwadon iyayen da ƙasar ta sha duk kun shanye na sama kun shanye amfani ya shanye dabbobi sun shanye na cikin ƙasan ma kuma duk kun shanye Allah ce wa inna ala zahabin bihi laqadirun wallahi mu masu iko ne mu tafi da shi gaba ɗaya ma Allah mun tuba hatta tahliku atasha mu tafi da ruwan gaba ɗaya har sai kun halaka da ishirwa wa tahlika mawashikum dabbobin ku su halaka wa takhrubu ard- aradikum kasashen ku duk su gurguje su rushe saboda rashin ruwa a wata riwaya a hadisi ake cewa kamar yadda Imam Suyuti ya kawo shi a cikin Ad-Durrul Mansur um, Allah madaukin sarki ya halicci koguna koguna masu tarin yawa guda hudu ya saukar da guda hudu a ƙasa na aljanna ne amma ya saukar da guda hudu akwai kogin saihan akwai jaihan akwai dijila akwai kuma wato furat Allah madaukin sarki a wata riwaya kamar da ibn abbas ya rawaito ya saukar da koguna ne guda biyar da su ake ta amfanuwa jaihun saihun dajla alfurat da kuma nil ruwan nil yana nan yanzu ka shiga kasar masar ragan shi duk kasar gaba daya da shi suke amfanuwa amma Allah ya saukar da ido ɗaya ne daga cikin idanun ruwan aljanna ɗaya ya saukar da shi min asfali darajatin min darajatiha ta hanyar mala'ika jibrilu ta fuffukensa aka ce shimfiɗa a ba su idan ruwa guda ɗaya aka shekar da shi ya shiga cikin duwatsu da cikin ƙasa ta sha har mutane suke amfani da shi kenan shi ma yana cikin fasikan nahu fil ardi wa an zalla min sama'i ma'an bi qadarin fa askannahu fil ard masu riwaya suke cewa idan lokacin fitar ya juji da ma juji yayi Allah zai turo mala'ika Jibrilu wato zai ɗauki alƙur'ani daga ƙasa gaba ɗaya ƙarshen duniya Allah zai turo Jibril ya ɗauke masa ƙur'aninsa sannan kuma ya ɗauke ilimi gaba ɗaya sannan kuma ya ɗauke Hajar al-Aswad ya ɗauke makamu Ibrahim ya ɗauke akwatin annabi Musa tabut Musa ake cewa da waɗannan koguna guda biyar ɗin da aka faɗa duk za a ɗauke su a maidu su sama shi ne faɗin Allah wa inna ala zahabin bihi laqadirun mu masu ikon tafiya ne da su ga baki ɗaya fa idza rufiyat hadhihi al-ashya min al-ardi faqad ahallaha wato idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauke waɗannan gabaki ɗaya daga bayan ƙasa to shikenan kuma an kwashe mana dukkan alkhairi na duniya da za mu amfana na addini da duniya gaba daya inda babu ƙur'ani babu ilimi da kuma kun ga an shiga uku kenan Allah ke so Allah madaukin sarki ya yi mana wannan ne ba don komai ba don ya nuna mana isan mulkinsa da sarautarsa wa inna ala zahabin bihi laqadirun sai me yace malam
فأنشأنا له به جنات من نخيل وأعناب لهم فيها فواكه كثيرة na'am لهم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون
sai Allah ya ci gaba da bayanin amfanin wannan ruwa da ya sauka mana na sama fa'anshana lakum bihi ai fa'anshana lakum bi hadal ma wannan ruwa da Allah ya saukar jannatin min nakhilin Allah ya bamu gonaki na dabinai shine jannatin min nakhil wa anabin lakum fiha sannan kuna da wasu gonakan kuma na inabi a cikin waɗannan gonakin kuna da fawakihu kathira kayan marmari masu tarin yawa wa minha ta'kuluna daga kayan wannan marmari kuke ci shita'an wa saifa lokacin bazara da lokacin rani da lokacin wato sanyi da zafin rana duka gabaki daya akwai kayan amfani na 'ya'yan itace da da damuna kada yake samu yanzu akwai wanda sai rani yayi ake samu akwai wanda sai iya lokacin sanyi ake samu duka da wannan ruwa da Allah ya saukar da shi fa askannahu fil ardi bishiyar mangoro take zira jijiyoyinta ta yi tafiya mai nisa ta samu ruwan da za ta sha ai ruwa suke sha me yasa an ka bare mangoro kake shan ruwa akwai ruwan mangoro har ma ya jika maka ha ya jika maka hannu daga ina ruwan ya zo dura masa aka yi la ruwan Allah ne kwakwa bishiyar kwakwa a ina take samun ruwan da in ka fasa kwakwa za ka samu ruwa jijiyoyin bishiyar ne suke shiga cikin ƙasa su amfana da ruwan da Allah ce fa askannahu fil ardi ruwan da Allah ya aje mana as reserve a bayan ƙasa bayan na sama ya tafi abinda za ka yi mamaki sai ka ga wuri busasshe garkab yanzu nan inda kuke zaune kan dutse ne nan inda kuke zaune amma wallahi da za a dasa bishiya sai ga ta kama ta yi a ina take samun ruwa wannan ruwan dai da Allah ya baza shi na damana kasar ta shanye to ita kuma jijiya sai ta ta bi akwai bishiyoyi masana agric suna bayani akan harkar bishiyoyi da jijiyoyi akwai jijiyar da take mugun nisa take tafiya na gaske sai dai in kun zo sare bishiyar kai ku sare ta amma ba ku isa ku je ƙarshen jijiyoyinta ba sai a samu jijiya ta tafiya fiye da kilomita guda yanzu akan samu bishiyoyin da suke kusa da kogi nesa za ka ga ruwa ya ɗauke amma jijiyoyin nan abin mamaki don a nuna maka itatuwan nan sai da ruwa za su rayu sai su saki jijiyoyinsu ta ɓangaren ruwan suna girma suna tafiya suna girma suna tafiya suna girma suna tafiya ita wannan bishiyar da ke fidda ganye da itace da 'ya'yan itace wannan jijiyoyin su suke fidin ɗinta suke ba ta ruwan take sha take rayuwa waje alna min alma'i kulla shay'in hayy Allah ya ce duk wani abu da ka sani wallahi sai da ruwa zai rayu komi babu wani abu da bai da bukatar ruwa wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma bai sani ba so ku ƙara sanin girman Allah tabaraka wa ta'ala da saukan muku da ruwa da yake yi kuna da inabi gonannaki na inabi gonannaki na dabino gonannaki na kayan marmari gonannaki na gwaiba gonaki na mangwaro gonaki na abarba gonaki na wacece gashi nan da amfanin da ake shuka shi ya bi ƙasa da wanda yake yin bishiya da reshe duka ga baki daya wa shajaratan takhruju min turi sainaa na'am وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين wa an shana lakum shajara Allah ya ce muka daɗa halitta muku wata bishiya takhruju min turi saina ita ce wacce take fitowa daga turi saina dutsen saina a nan ana nufin bishiyar zaitun kenan ita ce takhruju min turi saina Allah mai iko wata rana mun je ziyara a ƙasar misra muka kai ziyara turi saina ɗin wani malami da muka tafi da shi sai ya nuna mana wata bishiya ta zaitun ga ta a wurin irin gyauran waɗanda suka tsoro ne kuma a a daidai dutsen wata zabgegiyar bishiya ga ta nan masha Allah tabarakallah ta zaitun din a'a dasa ta suka yi a'a ya aka yi gyauranta ne a'a ma'ana Allah ya ambaci wannan bishiya ta ainihin wato zaitun saboda muhimmancinta zan yi bayani akan muhimmancin zaitun insha Allah turi sai na imam al-baidawi yake cewa huwa jabalun musa shine dutsen annabi musa sai na din sunan wuri ne can inda annabi musa ya je gana da ubangiji tabaraka wa ta'ala yana nan har yanzu dutsen kuma ana zuwa a kai ziyara Allah ya ce mun fitar muku da bishiya a wannan gurin akan ce saina'a ana cewa sina'a turi saina'a ko turi sina'a wattini wa zaitun wa turi sinin ko yawa bi kasri sin kenan wasu suka ce bi fatiha sinina wa turi sinin imam mujahid ya ce ana nufin dutse mai albarka shine sinin tur sinin ma'ana ku albaraka jabalun mubarak dutse ne mai albarka ko kuma ka ce dutse ne mai kyau jabalun hassanun dutse ne mai mai kyau imam dahak shi ma ya fassara da haka wasu ka ce ana nufin dutse mai bishiyoyi zu shajara wanda yake tattare da bishiyoyi a tattare da shi Allah tabaraka ta'ala ya ce wannan bishiyar tambutu bidduhni wa sibghil lil akilin tambutu bidduhni ma'ana dutsen yana fitar da bishiya ta zaitun wadda take fitar da mai ai kun san akwai man zaitun ko yawwa tambutu tusmiru duhun wa huwa zaitun mun yi muku bishiya wacce tana fitar da zait zaitun ma'ana tambutu ma'aha ad-duhun a tare da ita akwai mai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kulu zaitun ku rinka cin ko ku rinka shan man zaitun waddahinu bihi ku rinka shafa shi a jikinku fa innahu yajlu al-basar ko yajlu al-bishr ko al-bishra yana gyara fata man zaitun yana gyara gangan jikin mutum man zaitun ana amfani da shi ana shafawa a kai yana gyara gashin mutum man zaitun ana iya toya wani abu a ci yana cikin mai wanda yake lafiyayyen mai ba mai mai cutarwa a gangan jiki ba saboda albarkar ambatansa da ubangiji tabaraka wata'ala ya yi wasu bugin lil'akilin kuma ana amfani da shi wajen miya shine wasu bugin lil'akilin asibgu daga asibag ne ana nufin al'idam alladhi yunawwinu yunawwilu al-khubza idza ghumisa fihi idan an zo za a ci gurasa ana dulmiya ta a cikin mai a jika ta a lawana ta a ci yayi daɗi ma'ana duk wanda za su yi miya ko duk wani abin da za a gauraya a ci wani abu da shi ne ake ci da shi idam kullu ma yu'kalu ma al-khubz al-idam duk abin da ake hadawa a ci da gurasa tare da shi ko da biredi a hada kamar mai ko a kwaɗo da ake yi a sa mai ko miya ko na makamancin wannan Allah ya ce wannan yana daga cikin amfanin wannan man zaitun din alhamdulillah yanzu an ci gaba har sabulun zaitun akwai an ci gaba abubuwa na zaitun suna nan da yawa ana amfanuwa da su so wanda Allah ya hore masa ya samu dama akwai 'ya'yan zaitun din su kansu ana cin abinci da su wanda Allah ya sa ya samu dama akwai mai musamman olive oil ne shine man zaitun din olive oil mai ne mai kyau kwarai da gaske kamar yadda ake magani da shi na shaidanu waɗanda Allah ya jarbe su da shaidanu a jikinsu ina fata ana fahimta wannan ana cewa ita bishiyar zaitun awwal shajaratun nabatat fi dunya ba'da tufan ita ce bishiyar farko da ta fara tsirowa bayan ruwan dubana ita kuma zaitun falalatta kenan to sai Allah kuma yace mai malam wa inna lakum fil an'ami la'ibra نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون
النبي- وعليها وعلى الفلك تحملون
annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan ayoyi yayi ta bayani akan cewa man zaitun yace wato mai ne mai albarka yace shajarun mubarakun ko shajarun shajaratun mubaraka bishiyar zaitun bishiya ce mai albarka wanda ya samu dama ya yi kokari ya shuka ta a gidansa ya amfani da ita shajaratun mubaraka kamar yadda ya zo a riwayar Tirmidhi a, da sauran malamai sun rawaito sai kuma Allah ya zo yake magana akan dabbobi da Allah ya halitta mana wa inna lakum fil an'ami la ibra lalle dabbobi a cikin su wato kuna da ayoyi abun lura ayatun ta'tabiruna biha nusqikum muna shayar da ku mimma fi butuniha da abin da ke cikin cikin dabbobin nan walakum fiha manafi'u kuna da amfani a dabbobin nan wa minha ta'kuluna kuma daga cikin dabbobin nan ma'ana kuna cin naman su Allah ya baku nono a cikin dabbobi ku sha yanzu tunda ake a jihar nan bana jin akwai wata rana da aka ce an samu matsalar nono ya ƙare kullum aka fita sai an sayar da nono kullum fulani sai sun fidda nono sun sayar kuma kullum sai an saya wanda zai saya ya saya wanda ba zai saya ba dai a dai kwai shi kuma da wahala ka ga fulani suna komawa da nono gida ba sayar ba ko dai su karya farashinsa sayar ko su sayar shi akan farashinsa wannan idan yana nuna mana cewa yana nuna wani abu yana nuna wani Allah yana sane da mu kuma shi yake kula da mu idan masara ta yi tsada sai ka ga an samu nono a ta shan nono da fura ana ta maleji kafin nan kafin al'amura su su su wato su su su miƙe insha Allah Allah ya ce akwai abin lura a ciki ku sha nonon su ku yi amfani da kashin dabbobin nan kuma in kun gaji ku yanka su kuma ku cinye duk wannan abin lura ne ga mai hankali a cikinku Allah yana faɗin waɗannan ayoyin yana yin bayanin su ba don wani abu ba saboda ni da kai na sani cewa duk wata halitta da ka gani a bayan ƙasa wallahi akwai manufarta yanzu wannan nonon mu ba ma shan nono ma ai malam ai malam akwai inda ake nono ake packaging ɗin nono yanzu ƙasashen waje suna kiwon shanu din nan don su samu nono zabga-zabgan shanu irin bakoloji din nan suke kiwatawa wallahi malam mota-mota tirela-tirela ake fidda nonon su ana kaiwa kamfani ana sarrafa shi fresh nono lafiyayye wanda za ka sha ya ƙara ma lafiya amma munan ina ma muke shan nono ma ina wadda har yanzu mu ci gaban da aka yi na tatsan nono har yanzu da hannu fa ake tatsan nono har yanzu amma inda suka san harkar shanun suke amfanuwa da shanun injuna ake samu su ai ta ba su abincin da za su tara nono a jikinsu kawai sai a jona musu janareto a sa musu wasu na'urori duk a sa su a ba su abinci suna ci nonon ya cika ya yi ƙasa sai a sa na'ura a bakin nonon kawai sai a kunna far sai dai ka rinka ganin sai yana shiga cikin kwalba lafiyayyen nono fresh sun tsare shi kurin packaging ɗinsa za a yi directly ko a da shi madara ko a da shi kindirmo sannan akwai inda suke kai shi kamfani ya dafa shi in ya dafa shi sai ya ɗebe man da ke cikinsa shine wani za ku ga ana cewa akwai part kaza percent 50% part wannan ai man shanun ne ai kitsan ne wani kuma za ku zero part an tatse nonon gaba ɗaya na'ura ta ɗebe duk wani maiko da ke cikinsa saboda wanda yake da larurar ba a son ya rinka shan maiko sai ya sha ainihin fiwa madarar ba maiko a ciki akwai kuma wanda take 100% maikon yana ciki man yana ciki amma mu yanzu ina babu duk wani nonon da zaka sha in dai na fulani ne to mai maikon ne a ciki wanda yake da larurar baya son ya rinka shan maiko ko abinan bai kamata ya rinka shan wannan ba saboda yana increasing din wato abinan dinsa percentage na fat a jikinsa wanda kuma yana haifar da samuwar karuwar cholesterol a jikin mutum daga nan kuma ne developing ya zama an samu high blood pressure hawan jini kenan daga nan kuma sai ya taba zuciya daga nan kuma ma har ya haifar da ko ciwon suga ko namu da sauransu kenan da Allah ya bar sai ya ba da ilimin da za a iya ware man ya yi amfani ta wani wuri ko kuma a yi amfani da nonon da man a take na amfulaninmu suna ƙoƙari suna cire man shanu amma ba, suna isolating man ne ga baki ɗayansa daga jikin nonon ba ba su da na'urar da za su iya wannan duka wannan ya koyan uwana wannan dabbobi na ni'ima tintinin a duniya ana cin moriyarsu ta hanya ba kaɗan ba yanzu inda aka ci gaba in fulaninmu ɗin nan a wasu ƙasashen suke to su da talauci har abada za su bayar da shanun nan za a rinka samun nonon da kamfanoni za su rinka ɗaukar nonon nan ba fulatani yana kwance a gida kawai zai rinka samun miliyoyin daloli sannan za a rinka cire kayan arziki a jikin wannan shanun ga takinsu abincin da suke ci su yi kashi taki ne mai zaman kansa shi ma kuɗi ne wanda in akwai kamfanoni da suke kula da wannan abin to za a rage talauci da samun wannan nau'i na business to amma ya late duka wannan ba wanda zai muku sai gwamnati mai inganci gwamnatin da ta san me take yi gwamnati wadda take wato koyo ababen ci gaba na wasu ƙasashe ba gwamnati wadda ta zamanto sandararriyar gwamnati daskararriyar gwamnati wanda kullum ba ta kawo sabon abu ba duk ƙasar da aka ci gaba gwamnatin ƙasar duk shekara sai ta kawo abu sababbi na technology sababbi na wayewa wanda kowane ɗan ƙasar zai amfana da shi kamfanoni ne kayan sarrafa abubuwa ne da wa da sauransu yanzu zan buga mana misali har yanzu yanzu ba muna noma ba muna yin noma amma noman wahala muke yi yanzu jama'a galiban a duniya an daina sunkuyawa ana rike fartanya ana noma yanzu mechanized farming ake yi noman da ake amfani da injuna an daina sunkuyawa mutum bayansa yana ciwo hannunsa ya yi kanta waye da sauransu an daina hudar shanu ana wahal da shanu traktoci ake samu kala-kala ba ma irin common tractor ta da muka sani ba kala-kala akwai tractor mota wadda aikin ta shuka idan baka da kuɗi akwai wanda na babur ne ina irin baburan da muke siya wallahi mala akwai babur da za a yi maka da garmasa a jikinsa da ka kawai da ka siye shi idan gona kana da hekta dubu ne wallahi malam za ka iya nome kayanka kana kan kayanka ka zuba mai fetur kana murdawa kurin yana maka hudarka akwai na shuka na'ura ce da hannu za ka riƙe kawai kamar yadda masu shanu suke huɗa shanu to da inji ne za ka tafi kana bi kawai fetur za ka sa masa yana diri yana diri yana maka shuka yana binnewa yana shuka yana binnewa noma idan an zo akwai yadda suke na farko ma bara ma a bari ma ciyawa ma ta tsiro ba sai an gada ma ta tsiro ba mu ne muke wahala yanzu ka shuka masara ko ka shuka gyada ko ka shuka barnan ciyawa ta zo ta kwace aslan ma daman kafin ma ka fara shuka za a zo a markade gonar duk a yi mata feshi gaba daya ga samfurin maganin feshin nan muna da shi akwai gramazon akwai wane ne akwai akwai akwai wadda ake cewa a condemn akwai wadda ake fesawa ake gabaki ɗaya in aka fesa kuma ba zai affecting shukar ba zai kone duk wani iri na ciyawa sannan sai a zo a yi huda idan aka yi huda inji ya zo ya shuka idan injin ya zo ya shuka ana gama shukan nan sannan sai wani injin ya zo duk ya feshe gonar wannan fudar da aka yi ƙasar da aka markaɗo ta duk irin da ya fito na ciyawa to za a yi masa wani feshi kuma feshin selective feshi ne me nake nufi da selective ba zai taɓa affecting seeds ɗin ba ba zai affecting irin ba sai dai ya affecting me ya affecting wannan wato wato ciyawar idan aka feshe gonan nan bayan kwana uku hudu zaga duk shukan nan ta fito tar babu ciyawa ko ɗaya daman me ya amfani yi wa amfani noma saboda ciyawa ta dame ta idan masararka ciyawa bata dame ta ba ko ba kai mata noma ba jikinta kawai da ka dan motsa ka dan bi da garma a jikinta to za ta san an taba ta ka sa mata taki ka kara mata feshi nan da nan zaka harvesting yanzu shinkafa ana yin iya noman shinkafa ana iya noman shinkafa ba tare da an sun koyi an nome ta ba feshi ne kawai za a yi duka wannan abubuwan ku duba kasar China ba su kai mu arziki ba arzikin noma wallahi ba su kai mu ba amma wallahi malam yaro ɗaya a china yana da mashin na noma yana da mota ta noma idan an zo abin ya girma to akwai abin da zai girbe maka waken soyanka harvester suna da harvester na waken soya suna da harvester na gyaɗa fa suna da harvester na masara harvester na dawa harvester na kaza kawai bi za su yi in ma shinkafa ce ta yi ko alkama suna da habesta na alkama suna da habesta na shinkafa kawai zuwa za ka yi abin nan ka rike shi da fetur kawai inji ne kawai a hannunka da ka yi fi sai kwashe maka nan gurin suna da injin da yake ɗauka ya gyara waken suyan nan da kuke gani bala'in kuɗi ne a duniya kuɗi ne na fitar hankali amma mu ba mu san ma ya za mu iya amfanuwa da waken soya mu ba kwanan nan na je wata babbar kasuwa a kano da ake hada-hadar kayan abinci bilal azimu malam turawa ne da yan indiya da mai suke zuwa suna ta neman waken soya suna ta karban wannan riɗi mu nan duk ba mu san amfaninsa ba suka ce kuɗi ne arziki mayukan da suke cirewa a riɗi mayukan da suke cirewa abubuwan da ake da waken soya amma ina mu yanzu sai dai mu yi shi kawai ƙarshen abin da za mu yi da waken soya awara haka ne mana ni dai a sani na ma ni muna yara wallahi ba mu san waken soya ba saboda me jahilcin sama ba mu san amfanin sa ba daga baya ne waken soya bayyana amma ina gaya muku kasashen waje ne suke zuwa suke sayan waken soya sun fi mu amfanuwa da shi su yi madara da shi su yi mai kaza da shi su yi kaza da shi su yi kaza duba riɗi din nan arzikin da yake cikin riɗi wallahi ya isa yanzu turawa malam har sun san riɗin najeriya sun san riɗin chadi abinda muka yi banza ba ma noma shi kuma babu abu mai saukin noma ma irin riɗi shi shi kayan banza an ka zuba shi ma sai dai ka bi shi da addu'a kawai kaji wai bai da riba ne to kaji ai matsalar kenan baka noma shi da gaske bane ba ko kuma bai yi kyau bane a ƙasar da ka noma shi to haka suke yi malam yanzu shinkafa dinnan da kake gani a je a sussuke ta su yi kamfuna na shinkafa tuntunin shekaru sama da a ɗari an yi kamfani na shinkafa mu dubban sani ba sai yanzu ne muka waye muke yin kamfanin shinkafa mai da duk gyaɗar mu fita ake da ita yanzu ne muka waye har aka samu kamfanoni na matsar na matsar mai duk yanzu ake ganewa da ba abin da muka sani sai tunkuza mace ce take dukan gyaɗa kurin a markaɗe ta zo ta murkudarsa a zuba mata ruwa ana fitar da mai yanzu duk da injina ake yi duk an ci gaba to ba ma wannan kaɗai ba malam babu wani abin da yake na banza ne a noma ko me shi babu wata ciyawa ba wani karmami da ake zubarwa amma mu yanzu da yawa idan an yi noma akwai abin da ake zubar da shi itacen dawa ka zubar itacen masara da shanu su dan ciccinye wannan abin a zubar da shi in kai waken soya da an cire wannan itacen a zubar da shi yanzu injuna ne ake yi a karmakalla yanzu wannan karan masaran naka arziki ne kuɗi ne akwai wanda kawai shi kaɗai karan masaran zai siya idan aka je aka zuba shi a wani inji zai nika shi mai da shi gari da shi ake zuwa a mayar da shi ana bawa shanu suna ci su yi kiba su yi maiko ka gani su yi kashi a ɗebi takin kuma a kai shi gona dawa ɗin nan idan aka sussuke dawa duk ba muna zubar da abu na ɗin ba kuɗi ne da shekarun baya ba musamman mu ɗauki ƙaiƙayin dawa ba da zubar da ƙaiƙayin dawa ake amma yanzu ka je kano ka je kasuwar abbatuwa kaje ka ga kasuwar kasuwar waken abannan ba ni sunan shi kasuwar kasuwar bawon dawa konan dawa ake cewa kudi ne kaikayin dawa kudi amma mu har yanzu a ƙauyukan mu akwai inda zubar da shi ake akwai kuma yan kasuwar da su kuma business din su su bi daji su ta sayan su a har banza iya tsawon shekara ake amfani da shi ana kiwo da shi dabbobi su ci shanu su ci waye su ci komai da ka sani bawon gyada markaɗe shi ake yi idan an gyara waki in an gyara shinkafa wannan buntun na shinkafa wasu zubar da shi suke kuma ba daidai ba ne ba ana zuwa ana gyara shi a packaging ɗinsa a sa shi a buhu a je a mai da shi abincin kaji akan je in ma bai zai yi ba a ƙone shi idan aka ƙone shi a ɗebi diddigarsa in ka zuba shi a gona ka taki ne mai bala'in ƙarfi ya fi npk fawa kaga kenan Allah ya mana arziki da yawa me muke bukata ilimi da wayewa ina fatan Allah ya sa wannan bayanin nawa ya isa ga kunnan ministan gona ministan agri wanda Najeriya billahi azimu za a iya yakar talauci ta hanyar noman da mutane suke a arewa kadai wallahi idan aka sama musu kayayyakin aiki da machines injuna wallahi azimu malam ba magana yanzu da shekarun baya sussukar masara ake mata a tara mata 60 su yi ta dukan masara yanzu an ci gaba da inji ake zuwa gonan masara ana gamawa kawai da inji za a zuba a rana ɗaya sai ya markaɗe maka buhu 500 to ita kanta totuwar masara wasu zubar da ita suke yi amma wanda suka san me amfaninta kwashe ta ake yi a sa ta a inji ya niƙa ta ta zama gari ka je ka gani an ba dabbobi yadda suke ci ko a har hada a rinka yin abincin kaji duka wannan malam muna so za mu yi amma ba mu da kuɗi ya kamata a inganta mana harkar noman nan ga dazuka muna da shi ga ramuka ga ruwa shekara ruwa yake a banza a arewa ɗin nan koguna da tekuna da kududdufaye ga sunan iya ganinka amma daidai da hanyoyi da za a zo a yi a gyara dazukan nan a yi a yi irin hanyar ruwa din nan a shigar da ruwa yadda za a yi noman rani ka je ka ga inda suka samu ruwa aka shigar musu daji suke noman rani arzikin da suke samu iya tsawon shekara ba a zaman banza ba za ku samu bandits ba ba za ku samu 'yan kidnappers ba ba za ku samu kaza ba ku sama wa samari aiki ku gani yanzu ba za a iya cire kuɗi kogunan da muke da su a faffasa su a yi hanyar ruwa a shigar da su a yi ainihin wato reservoirs a yi gurin noman kifi a yi gurin noman shinkafa a yi gurin noman kaza wallahi duk samarin da suke ɗaukan bindiga suke tsare mutanen nan wallahi ina muku rantsuwa ba za su yi ba saboda suna da aikin da za su yi a noma kadai a noma kadai idan ka sayar da wani amfanin wallahi za ka daɗe kana dariya to amma matsalar shi ne ba kayan aiki yanzu ga daji muna da shi a banzan bazara ga koguna a banzan bazara amma ba za ka iya noman ranin ba saboda baka da na'urar da za ta jawo maka ruwan ka kawo ta kawo maka gonarka amma yanzu idan duk gonakin nan namu da muke ganin su ba a banza ne muke kyale shi ba Allah ya riga ya bada kasar iya tsawon shekara ɗari in za ka yi ta noma ƙasa kullum ka noma ka gyara ka saka taki ka noma ka gyara billahi azimu za ta taimaka ‘ya'ya tana baka amfani za mu iya gonakin mangwaro za mu iya gonakin abarba za mu iya gonakin kwakwa za mu iya gonakin waken suya waken kaza waken kaza komi za mu iya yi ga tekunan ga kogunan ga ƙasar noman amma babu wanda za su ba da taimako a inganta abin idan an ɗan zaro kuɗin wataƙila ƙasashen turawa sun ba da kuɗin wasu manya sai su sai su rubda ciki akan kuɗin a ta damun ku da ƙarya a rediyo a cika fom a cika a cika za mu ba da kuɗi intervention za a yi kaza ku yi shekara kuna cike cike matsayata ba za su ba ko kobo ba abin da ke faruwa kenan yanzu idan ka ga kuɗin da federal government ta ware wato gwamnati sha'anin gwamnati akwai abin tausayi a ciki wallahi wani lokacin sai a cire kudin a ce gashi a bawa talakawa amma kudin baya zuwa hannun talakawa dan zalunci yanzu da ake a ƙasar nan babban attajiri da yake da harkar business ɗinsa bai da alaka da noma billahi lazimu yanzu duk sun shiga harkar noma sun bude kamfanoni duk na ƙarya su suke iya zuwa abuja su suke iya zuwa su je su duk cika fam ɗin da ake su suke zuwa suke iya yi mutumin ƙauye da yake cikin daji wanda yake ba fulatani ne bai iya ma hausa ba ina iya wani ya je intanet ya ciki a bashi kuɗi ba so kuke ku taimaki mutane ba wallahi su suke yin noman kuma yawanci amfanin gonan daga cikin daji ake fitar da shi amma sai babban attajiri mai kamfanin kaza ya zo ya karɓi biliyan kaza babban attajiri mai harka kaza ya buɗe kamfani na ƙarya duk sun karɓe kuɗin gaba ɗaya kun ji sun je suna investing ɗin kuɗin a cikin wani abu daban shi yasa har yanzu kasuwancin noma ɗin ya ƙi ci gaba saboda kuɗin bai shiga hannun talakawa ba mutum ɗaya wallahi tallahi idan ka bashi mutumin ƙauye guda ɗaya ka seta masa business ka seta masa ka bashi naira miliyan dubu biliyan ɗaya shanu nawa zai siya ya gidan shanu zai tara su da abincinsu abincin shanun ma in ka gana ma ba sai sun je kiwo ba za ka iya samun daji kurin ka shuke shi da ciyawa inda aka ci gaba abincin shanun da kake gani noma shi ake yi ciyawar da saniya za ta sha na shekara za ta ci na shekara guda shuka shi ake yi shanun ka kawai suna gida su yi ta cin ciyawan nan kawai suna girma ana zuwa ana sayan su ana baka kuɗi kuma kana kawo wasu wasu kuma ana tatsan nono yanzu masu kamfanin gyaɗa ɗin nan masu tatsan man gyaɗa ɗin nan dan Allah idan gwamnati ta ba su miliyan ɗari biyar biyar biyar manya-manyan masu dilolin ya kuke gani za a ɗauki ma'aikata mutum ɗaya zai iya ɗaukan ma'aikata yara samari ɗari a kamfaninsa dan Allah bai rage fobati ba ya za a yi wannan yaro ya ɗauki bindiga ya je tsare hanya ce zai yi kidnapping ko zai kashe wani idan aka ba mutane kuɗi suka ce taki suka kama hayar gonaki inda ba su da shi kowa ya koma gona sun zama busy sun zama committed za a samu kwanciyar hankali to amma yanzu ƙasar ta rikice an rasa yadda za a yi abubuwa sun lalace kuma masu kuɗi sun rike kuɗi jami'an gwamnati sun rike kuɗi yara kuma suna zaune ba aiki sun gama jami'a ba aiki wani ma ya kasa shiga jami'ar bai da hali da zai karatu a jami'ar amma ga ƙarfi Allah ya bashi na dukan dawa ga ƙarfi Allah ya bashi na shiga gona wallahi ni din nan da nake muku magana billahi lazimu in na samu kuɗi ba ruwa na da wani aikin gwamnati gona kawai zan tafi dan ni din da kake gani na banza banza babban manomi ne ni wallahi kwarai da gaske ai tunda naga Najeriya tana tangal tangal tana kaza kaza nace kaga wannan harkar karatun nan wato ba lalle ta kai mu gaba ɗaya ba wanda mu raba kafa gona ce da ni gonaki ba kaɗan ba wallahi na gama saita abin nan inda ina da kuɗi noman da zan yi wallahi sai na zama shahararren ɗan manomi a ƙasar nan wallahi kuma in an isa a bani kuɗin a gani Allah ya ƙara lafiya Allah ya ba mu dacewa don Allah abin da na faɗa ba haka bane ba akwai business da yawa wallahi daga nan zan ta saita maka bayanai na harkar juya kuɗi amma babu kuɗin gwamnati ta ba da kuɗin an ƙi a bayar malam wallahi malam ƙaramin manomi guda ɗaya idan ya samu bashin kuɗi na gwamnati ba ruwa in ya sai tirakta guda biyu uku billahi azimu zai yi noman miliyoyin kuɗi ko tirakta ɗaya kake da ita kawai ka bata gonakinka za ta rinka nome maka ka sai kayan feshi abinda za a yi feshi da injinan feshi da mashina na aikin gona za ka ɗauki nauyin jiharka ba jiharka ba za ka yi noma na fitar hankali tun da na zo garin nan ina bin hanyar nan na tamu ina zuwa gombe kullum buhunan shinkafa nake gani a kori kura a ciki tirela a ciki na ce wai daga ina ake kawo wannan shinkafar ai daga nan adama ne daga nan tunnu daga nan taraba wannan iya bangare ɗaya kenan na najeriya wannan a cikin wahalar fa wannan ba sa ma cikin wanda suke samun kuɗin ma dan Allah malam taraba fa aka ce fa akwai inda zaka je taraba wallahi ko taki ba ka sa ba noma ake ko taki ba ka sa ba me ake bukata a samu kuɗi a hannun talakawa su sare daji a gyara daji a zuba abinci a ɗauki ma'aikata har daga Kano har daga Jigawa har da kaza masu aikin ƙarfi suna zuwa Taraba su ci damanar Taraba su samu kuɗi da za su je su kula da iyalansu kaga an rage masu zaman banza a nan Taraba kaɗai su ci shinkafar a can su ɗebo ta a kawo ta injuna a nan a gyara ta a halin da ake ciki na matsi ɗin ina ma da gwamnati ta samu su hannu ina ma da manoman taraban nan an taimake su na waɗanda suke na tunnu ɗin an taimake su duba doya duk doyar arewan nan gaba ke duk daga nan take fitowa wai baya cin doya kaga is very good business ƙasa ta noma Allah ya bamu arziki Allah ya bamu dabbobi Allah ya bamu kaza Allah ya bamu kuma dai Allah Allah muna godiya ya dada hada mu da gafiyoyi da beraye kuma sarakunan jido ba a so haka kuma za mu yi ta faɗa saboda wallahi akwai masu ci da gumin mu Allah ya isa suna cutar mu yanzu harkar noman nan ina faɗa Allah ka isar da saƙon nan ga shugaban ƙasa ya ji Allah ka isar da saƙon nan ga manya wallahi kuɗi baya shiga hannun talakawa kuɗin taimako da ake ba na noma baya shiga hannun talakawa wasu manya ne suke rike mutum ɗaya sai karɓi naira biliyan kaza shi kadai baya ba a ba wa talakawan inda suna samu wallahi da an samu raguwar kashe-kashe da zubar da jini duk inda gudu an je an tsare mutane ana kashewa yara ne matasa aka ba su bindigogi me yasa ba su da aikin yi ba aiki a gwamnati aiki ya gagara ka yi digiri ka gama ka yi masters ka gama ka yi phd ka gama ba aikin yi komi ya tsaya cat an saki kudin wasu sun rike rijiya ta bayar guga ta makale mutane suna zaune bayan da za su yi kuma they have to survive dole ne mutum zai rayu ko dai ya rayu ta hanya mai kyau in yana tsoron Allah da addini ko kuma ya rayu ta hanyar banza ya kashe wani ya ci kudi ya rayu ya tsare wani ya kwaci kudi a hannunsa ya rayu saboda dole a ci dole a sha dole a dinka abin riga dole a hau abin hawa dole a yi kaza dole a yi kaza ashe abin da ake ta kuka na rashin tsaro a Najeriya da rashin zaman lafiya a Najeriya idan da za a inganta harkar noma kadai ina tabbatar muku sai an kashe 70% of insurgency da ake samu a ƙasar nan wallahi tallahi ku ba da masana dama su yi muku analysis su yi muku bayani ku je ku samu gidaje ko garurrukan da ake noma ka ga manomi guda ɗaya yana ɗaukan mutum kusan ɗari biyar dubu ɗaya suna aiki a gonarsa a rana ɗaya duk a gidansa za su ci abinci a aljihunsu ne musu kaza iya tsawon damana yaya kake gani in ka yi empowering wannan mutumin ya kake gani in ka samu matasanmu masu iya kasuwanci da business ya kake gani shanu kawai harkar shanu kawai na je mubi kwanan nan abin nan na ga yadda ake shanu ɗiban shanu wani ya ce min mala ai wasa kake gani ai nan sai a fidda tirela ɗari ta saniya wanda ake shigo daga kamuru daga ina harkar business ɗin shanu kawai mutane nawa suna da ido akan wannan amma ba su da jari kowanne za a inga- iya ingantawa na yadda akwai marasa kishi a wani bayarwa su cinye ku ta ba su su ta ci su ta ci su ta ci har za su gaji da ci wata rana su inganta kasuwancin ya fi kuɗin ku riƙe ku yi ta ci ku yi ta ci hawan jini ya kashe ku ku yi ta ci ku yi ta ci ciwon ƙafa ta kashe ku ku yi ta ci ku yi ta ci ciwon kumburi ya kashe ku ku yi ta ci ku yi ta ci ku tafi ingila ku mutu ku yi ta ci ku yi ta ci ku tafi ghana ku mutu ku yi ta ci ku yi ta ci ku tafi kaza ku mutu ku yi ta mutuwa a banza kun tara kuɗi kun ki ku bawa wanda ya kamata su yi amfani da shi muna cike da damuwa wallahi a ƙasar nan Allah shine shaida tashin hankalin da ake ciki wallahi akwai tasirin bala'in talauci da rashin aikin yi da 'yan ƙasa suke ciki kuma ba mu da kishi ne ba mu da kishi da muna da kishi da ba mu yi ba yanzu a china a gida ɗaya sai kaga an yi kamfanin fitila a gida fa yaro matashi sai kamfanin fitila a gidan zai yi ina wannan duk fitilun nan da muke haskawa muna zuwa ban daki masu hasken nan dai a can ne a cikin gidaje ake yi ku tambayi yan kasuwa za su gaya muku billahi alazim nake gaya muku komai yi suke yi ba abin da ba sa yi me yasa sun samu support ana kulawa da su amma mu fa abin su yi da lalacewa yake a yi hakuri a gyara hanyar samun gyaran shine in an yi laifin a faɗa a yi bayani a gane kuskuren ba wai a ji haushi ba duk wanda yake jin bacin rai ko yake jin haushi dan an faɗi gaskiya saboda halin da ƙasa take ciki to kai ɗin kai ka sani Najeriya ta fi ka gwanda Najeriya ta rayu ta inganta akan kai kaɗai ka inganta da kai da 'ya'yanka ku tara kuɗi ku je ku ta sayan gidaje a Ingila ku tara kuɗi ku ta sayan gidaje a Dubai ku je ku buɗe ƙaton mal wani ɗan Najeriya ya je buɗe wani mall a Dubai aka ce kusan ƙasar ma gaba ɗaya ba wanda ya kai wannan mall ɗin ɗan Najeriya ne mu nan gashi nan an zo an bar mu muna ta muna muna ta shushaina it is very unfortunate Allah gyara halin mu mu je Allah rama
وعليها وعلى الفلك تحملون
Allah ya ce akan waɗannan dabbobi ake ɗaukan ku ku hau ku yi tafiya ka haura kumi ka yi tafiya daga nan har Ghana har Niger har Togo har Sierra Leone kai babu inda raƙumi ba zai kai ka ba a duniya matukar ana takawa a kafa a tafi ga jiragen ruwa da Allah ya bamu kala kala kala wannan kam kasashen da suke da ruwa suke da alaka da ruwa ai sun sani ai da yawa mafi rinjayen kayan masarufi da abubuwan da muke amfanuwa da shi a Najeriya na harkar kasuwanci da ake shigo da shi duk daga ruwa ake dauko su akan fulk ne harkar business ɗin jirgin ruwa ma wani karatu ne mai zaman kansa malam wani sirri ne na samun kuɗi a duniya wallahi ya wuce yadda kake tsammani a yi harkar kuma a samu kifi a samu arziki a ɗauki kaya a kai ƙasashe matasa su samu aiki wannan kamu damun babin mu ma a rufe ne wa ma ya san wani business na harkar folk a najeriya wa ya sani ka taɓa ji ana yi ba mu bane kuma muna da ruwa ga Lagos nan wani irin jirgi ne baya tsayawa ya kara a Lagos ya sauke kaya amma manya-manyan masu kuɗi guda nawa suke da manya-manyan jirage da suke business na jirgi suna da dai na sama amma na ruwa kan ba a fara ba tukunna sai kaɗan akwai manya-manyan kishimomi tsofaffin masu kuɗi suna da hannun jari da shiya da wasu kamfanoni na jiragen ruwa duka wannan arziki ne Allah ya bayar bayan nan kuma sai me ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره haka أفلا تتقون dangane da waɗannan jirage Allah ya ce wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum la ra'ufur rahim suna daukan muku kayayyakin ku masu nauyi zuwa ga garurrukan da baku isa ku je ba sai kun bala'in shan wahala Allah ne ya hore muku ya baku wannan awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun yace wa zallalnaha lahum faminha raqubuhum wa minha ya'kulun yace wa lahum fiha manafi'u kathiratan wa minha okay afala yashkurun kai yace gashi nan mun halitta musu daga abin da muka halitta ga dabbobi ga jiragen ruwa suna mallakansu suna amfani da su muka sauwaƙe musu famin hara kubuhum wa minha ya'kulun daga cikin dabbobin nan akwai wanda ake hawa akwai wanda kuma ake ci walahum fiha manafi'u wa masharibu suna da amfani suna da abin sha Allah tabaraka ta'ala ya ce afala yashkurun yanzu ba sa yi wa Allah godiya duk Qur'ani ya gama bayani amma yaya ma za mu amfana ma da dabbobin namu yanzu waye baya zuwa yana sayan madara a kanti ya duba ya ga hoton saniya a jikin madarar tana daga cikin madarar da fi kowace tsada amma wallahi madarar da fulani suke sayar mana wallahi ya fi ta inganci su kamfanin suke da shi amma sun lalata shi sun shigar da abubuwa wanda ba shi bane ba wai original madarar bane yanzu nonon da ake fitarwa a cikin ƙauyukanmu yaya kake gani idan wani ya je zabga wani tafkeken kamfani na kilomita ashirin zuwa da dawowa a cikinsa duk nonon ƙasan nan da shanun nan yana fakijin yana gyarawa billahi azimu har a ingila sai an zo an sai wannan nonon madara babu inda ba a sayanta a duniya business ne babba yanzu a saudiya akwai tafka-tafkan manya-manyan kamfanoni na madara amma kun san me shanun nasu wallahi ba su kai na ƙasar najeriya ba san an ta shanayen ake allurai ake ta zabga musu kurin amma za su fitar da nono muku ga shanun nan ba fulatani ɗaya wata nan na haɗu da shi a makka mun je mun yi an yi dawaful ifaza an dawo haka muna zaune muna hira da shi ya dan taba ni yaji ina dan taba fulatancin zance ya tashi yace min ɗana yace wallahi ban san iya adadin saniyar da na mallaka ba yace kai ba ni ba jika na bai san saniyar da ya mallaka ba ya ce mun kuma tun da yake a duniya bai taba zuwa maka ba sai yanzu ya fi tsufa da furfura a gemunsa ya ce kuma tun da yake a duniya bai taba kwana a rufin kwano ba kurin a daji yake kwana ya ce zuwansa makan nan shine farko na ce ya maganar sallah da ya ce kai do'a daji muke yi na ce maganar juma'a ba ya ce kamar yaya juma'a ya ce su da suke kan hanya kullum ba ba su da wasallar juma'a ya ce shanu shanu shanu yana da su bila adadin maganar zaka ya ce baya yi bai masanta ba wannan mutum ɗaya ne a cikin mutum biliyan suna da kuɗi fulanin nan na fitar hankali amma ba su san suna da kuɗi ba iyakaci in za su yi auren yarsu su ɗauki ƙwaya ɗaya su kai shi su sayar su maza maza su fita daga cikinku su tafi daji in sun zo kyamar ku suke ba za su iya zauna a cikin ku ne kuka san daɗin shanun amma kuma business ne kai ma an ga dama za ka iya yi business ne jari ake da bukata da tsayawa yanzu barin baku misali awaki yanzu bincike mun yi bincike ya tabbata cewa daga kudu barazanar da ake samu na harkar yankewan nama da ake turawa a kai kudu yankewan shanu naman awaki naman kaza sun fara tunani suna karban basussuka dai na gwamnatin nan da ake bayarwa federal government biliyan kaza biliyan kaza suna yin kamfanoni na gidan dabbobi suna yin kamfanoni na nama nan da ɗan shekara biyu uku hudu biyar za su fara fakejin nama daga wajensu inyamuri guda ɗaya zai shigo nan arewa yanzu duk inda suka ga akuya suna siye ta saboda akuya an auna ta a shekara tana haihuwa sau nawa sau uku wata ma fiye da haka in ta samu kulawa kuma ba ta haifan ɗaya tana haifan biyu uku hudu kaji har biyar akuya kuma namanta yana da kyau abinda suke yi shine gona ce suke siya sai su zuba awakin sai su yi providing abincin da za su ci na shekara a shuka itatuwa a yi ta zuba taki a gurin ciyawa tana tsirowa in sun cinye nan a rufe gurin a daɗa gyara shi a daɗa turawa ana hatta nonansu suna cirewa sannan kuma kamfani ne na nama za su rinka yankawa suna cirewa fatar suna amfani da fatar suna cire naman suna daddatsa shi suna sa shi a leda suna sawa a kwali suna sawa a freezers suna buga masa tamfi sun yi rijista suna packaging za su rinka yawo da wannan naman duk kudu gaba ɗaya to shanun ma suna yi yanzu yadi yadi suke saya a daji suke saya wuri iya ganin ka sai a kewaye shi kurun ai ta sayan shanu ana zuba masu haihuwa ai ta saya ana zubawa ai ta saya ana zubawa ai ta saya ana zubawa ana tatsan nonon su kamfani yana packaging nonon za su rinka fidda nonon suna samun kuɗi sannan kuma ana bin shanun ana raya su ana kuma turka wanda za a turka su girma a yanka su sun kusa su daina amfani da harkar fawa ta gargajiya din nan yanka nama a batuwa yanka nama a mahauta an kusa a daina shi yanzu yanzu kamfani ne zai rinka yi ya yanka shi ya wanke shi ya gyara shi ya datsaga shi ya yi masa kilo kilo kilo kilo a rufe shi a cikin firiza a sa masa abin kulawa da shi kawai zuwa za ka yi kaje ka ba da kuɗin ka ba ruwanka da kuda ba ruwanka da kaza ina gaya muku nan da in shekaru billahi azim wallahi sai sun hana wannan harkar a garurukansu sun yi nisa mu kuma ga shanun muna da su amma kuma tunanin business din ba mu da masu yi mana shi duka wannan sako gaba ɗaya Allah isar da shi ga ministan gona Allah ya ba shi ikon gyarawa a matsayin sa na dattijo na san shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zaɓi ministan gona ne don yana tsammanin zai taimake shi ko muna fatan muna kyauta masa zato zai taimaka amma muna da damuwa akan harkar noma muna fatan Allah ya isar masa da saƙo na kusa da shi su isar masa damuwar da ake ciki na harkar noma Allah sa mu samu canji a iya shekarun da zaka yi ranka ya dade Allah ya bada nasara Allah ya bada dacewa wa bi hadzal qadri kifaya wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu